نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاشدة قوة رمضان هجرا منزون الله صلى الله عليه وآله وسلم دقا مكة زوى مدينة دبو ديار دريه دا تلاتين دا شدا wanda ya zo uku ga watan bakwai dubu biyu da sha biyar za mu tashi sura ta casa'in da tara suratu zalzalati ko suratu zilzali ayoyinta guda takwas daga jin sunanta kasan tana magana ne akan ko tashin alkiyama ko kanta alkiyama da kuma ƙarshe kowa zai san matsayinsa na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الله سبحانه وتعالى bayan basmala yace idza zulzilatil ardu zilzalaha idan aka girgiza ƙasa girgizawarta da ta dace da ita dama can Allah ya ce ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim wato girgiza alkiyama al'amari ne mai girma to nan sai Allah ya ce za a girgiza ƙasa girgizawa dama an ka ji zalzala yuzalzilu zalzalatan wa zilzalan kai ka san kalmar wato alamar za a yi tambadi kenan za a yi raurawa za a yi girgiza shine Allah ta'ala ya ce wa akhrajatil ardu ƙasa ta fitar da asqalaha nauye-nauyenta wato gawawaki na mutane da suka mutu tun daga kan annabi Adam har ya zuwa ƙarshen duniya kowa zai fito wa izal quburu bu'sirat idan aka tone kabari kowa ya fito sannan kuma akwai taskoki na arziki iri-iri da Allah ta'ala ya binne a cikin ƙasa, duk wannan ƙasa za ta yi waje da shi. Wa insanu mutum zai ce malaha, me ke ga ƙasa yau me ke faruwa ne yau izin a wannan rana tuhaddisu akhbaraha ƙasa za ta zantar da labarinta an ce dukkan abin da aka aikata a kanta na sharri ko na alkhairi za ta zama shaida a kai kuma za ta ba da shaida bi anna rabbaka aw halaha saboda Allah mahaliccinka tabaraka wa ta'ala shi yayi mata izini shi yayi mata wahayi shi ya bata dama yawma idhin a wannan rana yasdurun nasu mutane za su gangaro daga wajen hisabi ashtatan sun zama daban-daban wani yana ɗauke da alhaki wani yana ɗauke da lada wani ya yi shirka wani ya yi tauhidi wani ya yi musulunci wani ya yi kafirci wani ya yi sunna wani ya yi bida'a wani ya yi gaskiya wani ya yi ƙarya wani ya adalci wani ya yi zalunci wani ya yi daidai wani ya yi kuskure to haka za a zamo ashtatan lirau a amalahu domin kowa ya ga su a nuna musu ayyukansu za a nuna wa kowa aikinsa har mutum zai ce mali hazal kitab la yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahadan kowa zai ga aikinsa gashi nan a fili ƙarara man ya'mal mithqala zarratin sai Allah ya ce fa man ya'mal wanda duk ya aikata mithqala zarratin kamar gwargwadon zarra khairan na alheri to ya rahu zai ganshi komai kankantan aiki wa nadha'ul mawazin alqista li yawmil qiyamati fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kada mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin komai kankantan abinda mutum ya aikata to zai ganshi saboda haka Allah ta'ala ce wa may ya'mal haka nan wanda ya aikata misqala zarratin gwargwadon ƙwayar zarra sharran na sharri ya rahu zai ga wannan sakamakon sharrin nasa to abinda wannan sura ta kunsa kenan amma malamai sun ƙara bayani a gurare guda hudu. Guri na farko, yaushe ne za a girgiza wannan ƙasa ɗin, wasu ka ce inda ƙiyamis sa'a, wannan zai faru ne a lokacin da za a yi tashin alƙiyama. Shi ne suka ce, ta tazalzalu min shiddati sauti Israfila, ita kanta ƙasa za ta girgiza, girgiza lokacin da ta ji wato wannan busa. ta mala'ika Israfil, hatta yanka sira kullu ma alaiha min shiddatin zalzalati, haddu wani abu sai ya karye wanda yake kanta saboda tsananin wannan ƙara. Wala taskunu ba za ta nutsu ba hatta tulƙa ma ala zahari min jabalin, sai ta zubar da duk abin da ke kanta na dutse, au bina'in duk wani gini shi yasa bahaushe yake cewa mahadi ka rushe to zai rushe kowane irin gini au shajarin duk wata bishiya sai ta kare summa ta taharraku wa tattaribu sannan ta dinga girgiza tana tsima tana vibration fa tukhriju ma fi jawfiha duk wani abu da ke cikin ta sai ta fito da shi wa fi waqti hadhihi zalzalati qawlani ahaduhuma taku annaha takunu fi dunya a duniya za a yi in a duniya za a yi wa hiya min ashrati sa'a wannan alama ce ta tashin alkiyama wanda shine al-aktharun mafi yawan malaman tafsiri sun tafi akan wannan ra'ayin na biyu annaha zalzalatu yawmil qiyama girgiza ce ta ranar alkiyama jimalan kharijatu bin zaid malam fara'u yake cewa haddathani muhammad bin marwan qala qultu li kalbi ara'aita qawla allahi azza wa jal idza zulzilat al-ardu zilzalaha fa qala hadhihi bi manzilati qawli azza wa jal wa yukhrijukum ikhraja zai fito da ku fitowa saboda haka wannan shine guri na farko guri na biyu da Allah ta'ala ya ce wa akhrajatil ardu asqalaha ƙasa za ta fitar da duk wani abu da ke na- da nauyi a cikinta shi ma an ce ma fiha minal mauta ana nufin duk wata gawa duk wani wanda ya mutu aka binne shi a ƙasa tun daga annabi adam har zuwa ranar duk za su fito na biyu kunuzaha duk wani taska da aka ɓoye a cikin wannan ƙasa za ta fito da shi shine malam atiya ya haɗa ƙaulin bil- guda biyu yace fa qala lafazat ma fiha min zahabin aw fiddatin aw maitin za ta amayar za ta tofar za ta fitar da duk abin da ke cikinta na gwalagwalai na azurfa na kayan da matattu baki ɗaya wa qala al insanu malaha guri na uku dan adam zai ce cikin mamaki me ya damu ƙasa malaha to wannan insanu ɗin wa ake nufi insanu musulmi ko insanu kafiri ko ko insanu kowa da kowa to na farko suka ce innahu ismu jinsin ya ummul kafira wal mu'mina kowa sai ya faɗi wannan malaha da ƙasa mun saba muna tafiya a kanta amma yau gashi ana girgiza ƙasa kuma girgiza ba ta minti ɗaya ko sakan ɗaya ko a wani yanki daban ba وهذا من قول من جعلها من أشراط الساعة wanda ya maida ita cewa wannan girgiza da ƙasa za ta yi za ta yi ne a lokacin da aka kusa tashin alkiyama annaha hi nabtada an lam ya'lamu kullu annaha min ashrati sa'a fas'ala ba'dhum ba'dan hatta ayqanu nabiyu wa qala al insanu ma laha annahu al-kafir khassatan wannan ya shafi wanda ba musulmi ba wa hadha qawlu man ja'alaha zalzalatal qiyama wanda ya maida ita a matsayin girgiza ce ta alkiyama li'anna al-mu'mina 'arifun biha domin mumini ya riga ya san da wannan fala yas'alu anha wal kafiru jahidun laha shi kafiri yana shakka yana kokonto yana inkarin alkiyama لا يؤمن بالبعث فلذلك يسأل kunga kenan wa qala al insanu ma laha an yi fassara biyu ko dai insanu yana nufin mutum kowa da kowa musulmi da wanda ba musulmi ba in an fassara ta a matsayin alama ce ta tashin alkiyama ai duk wanda ga kasa tana ta girgiza unguwanni gidaje suna ta rushewa dole ne ya tambaya me ke faruwa to kaga wannan kenan in kuma ana nufin idza zulzilatil ardu zilzalaha bayan alkiyama ne to wannan shi musulmi dama ya imani da alkiyama dan ya ga abubuwan alkiyama suna zuwa ba zai mamaki har ya tambaya ba to wannan sai ya shafi wanda ba musulmi ba wanda bai yarda da tashin alkiyama ba shine zai faɗi wannan yawma idhin tuhaddithu akhbaraha a wannan rana ƙasa za ta yi bayanin labarinta to hadisi ya zo daga abu hurairata annahu qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace atadaruna ma akhbaruha kun san menene labarinta qalu Allahu wa rasuluhu a'lam Allah da manzansa sune mafi sani wato idan abu ya shafi shari'a sai a ce Allahu wa rasuluhu a'lam idan ya samu gaibi ya shafi gaibi kawai sai a ce Allahu a'lam qala fa inna akhbaraha wato labarinta ɗin nan an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala zahariha za ta ba da labarin abu dukkan wani bawa da baiwa suka aikata a kanta ta ƙulu za ta ce wane ya tattaka ya je guri kaza wane ya yi kaza wane ya yi kaza bi anna rabbaka aw halaha malam farawo yace tuhaddisu akhbaraha bi wahayillahi wa iznihi laha Allah shi ya bata izinin ta yi wannan to anan ga kalmar wahayu kuma an ce Allah yayi wa ƙasa wahayi wannan ƙasa da Allah wahayi da Allah yayi wa ƙasa umarni ne na Allah ba wai wahayi ne irin na annabta ba akwai irin wannan wahayin Allah ya faɗe shi da dama wa auha rabbuka ila nahli Allah ya wahayi zuwa ga kudan zuma sannan nan yace bi anna rabbaka auha laha ƙasa sannan kuma can ma a wajen abin da ya shafi mafiya annabi Musa wa auhayna ila ummi Musa kaga irin wannan wahayin duk ba wahayi ne na annabta ba ba kuma wahayi ne da ke nuna wanda aka yi wa ɗin ya zama annabi ba kawai ilhama ce da kimsawa ta Allah ta'ala tuhaddisu akhbaraha bi wahayillahi wa iznihi Malamin Abbas ya ce auhalaha ay auha ilaiha lamun din nan fassara shine ilaiha wa azina laha an tukhbira bima amila alaiha malamu ya ce laha bi ma'ana ilaiha har ya kawo wani baiti da malam hajjajo yake cewa wahala hal qarara fastaqarrati ai waha ilai hal qarara yawma idin yasduru an-nasu ayarji'una min mawqif al-hisabi sadara yasduru ka gangaro ko ka taho daga wani guri to shine ma'anarsa yarji'una an mawqif al-hisab ashtatan firaqan fa ahadul imani ala hidatin wa ahlul kufri ala hidatin kowanne wamtazul yawma ayyuhal mujrimun fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir kowanne za a ware kowa kuma ya san abin da yayi li yurau a'malahum dan a nuna musu ayyukansu ko li yarau a'malahum wata qira'a li yarau a'malahum domin su ga ayyukansu kuma kowa ya san abin da ya aikata من يعمل في الدنيا مثقال ذرة من الخير أو الشر يره wanda duk ya aikata kankanta abu komai kankantansa na alheri ko na shar zai ganshi an ce wannan aya fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu anan akwai tahwif akwai kuma akwai tsoratarwa akwai takwif akwai targhib akwai tarhib akwai sawa mutum kwaɗayi cewa duk mai aikin alheri komai kankantansa ya sa rai ba zai tozarta ba haka duk mai aikin sharri komai kankantansa to kai tabbatar yana nan to akwai abubuwan da Allah yake yafewa ai wanda ba za a gansu ba akwai waɗanda Allah ta'ala zai yafe musu shi yasa malamai suka ce matattakalan yafiya guda goma ce in dai har baka tsallake goman nan ba baka samu afuwa da rahama da jin kai a cikin goman nan ba to gaskiya ba karamin taɓaɓɓe ba ne kai uku ya shafe ka uku ya shafi abin da mutane za su maka hudu kuma tsakaninka da Allah ne ukun farko shine abin da kai za ka wa kanka na farko tuba kun ga tuba yana kankare zunubi wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun wanda bai tuba ba shine azzalimi wanda ya tuba kenan shi za a cire shi daga ciki da haka duk abin da kake yi ka tuba wala yahillu lahu an yu'akhkhira at-taubata wala yaqula hatta yahdiyani Allah fa innahu min alamati shiqa'i wa damsil basirati wal khizlan wa damsil basira wa shuruɗu at-taubati an-nadamu ala ma fata wan niyatu alla yauda ila zambin fima baqiya alayhi min umrihi wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha na biyu abin da yake kankare zunubi istighfari in dai kana istighfari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da yace Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqatani wa ana abduka wa ana ala ahadika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya وأبوء بذنبي فغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت idan ka karanta wannan kafa ɗaya da safe ya zo a hadisin bukhari idan ka mutu kafin yamma za ka mutu mumini idan ka karanta da daddare ka mutu kafin safiya za ka mutu mumini idan ka ce astaghfirullah wa atubu ilaihi kafa ɗari za a saryan ma da zunubinka ko da ya kai yawan kumfan teku idan ka ce astaghfirullah allazi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi kafa bakwai za a yafe maka kurakuranka to kun ga shi istighfari shine hanya ta biyu da ta shafe ka kai kai wa kanka na uku innal hasanati yuzhibuna sayyi'at wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamfuha wa khaliqin nas bi khuliqin hasan ka dinga mayar da abubuwa masu kyau suna shafe maka mummuna idan kai barna to kai maza kai abin kirki ya shafe ta idan kai ba daidai ba kai maza kai abin kirki ya goge shi saboda haka wannan shine abin da zaka wa kanka uku ka samu gafarar Allah sannan uku zaka samu ne daga wasu na farko jama'a da suke mana addu'a kaga wani zai ce Allah ka wawa na gafara kamar yadda annabi Nuhu ya roki Allah ya mana gafara insha Allah Allah zai mana gafara saboda addu'a da annabi Nuhu yayi sai dai kawai ka shiga cikin waɗanda aka wa shine matsalar yace rabbi gifirli wali walidayya wali man dakhala baitiya mu'minan sai ce me walil mu'minina wal mu'minat kawai ka shiga cikin mu'minina din shine matsalar kawai amma annabi nuhu tun farkon duniya zuwa ƙarshen ta ya roki Allah ya gafarta dukkan mu'mini haka annabi ibrahim ya addu'a ce rabbana ghafir li wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab kai gafara gare ni da iyayena da mu'minai a ranar tashi kun ga wannan addu'a ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ghfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim kun ga wani ya ci albarkacin wani ta hanyar addu'a sannan na biyu wani ya aikin alheri ya ce ya baka ladan kamar kana da ɗa sai gina masallaci ya ce nawa babana sadaka jariya na wa babana wakafi na wa babana hubusi ko ya gina laburare ko rijiya kaga wannan aikin lada ne da wani yayi da sunanka ya baka sai kai ta cin moriyarsa sannan na uku shafa'a ceto kun ga ceto Allah ya samu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su da ka wannan ceto da Allah zai bayar shi ma moriya ce zaka ci na wani kaga kenan uku daga gare ka uku daga mutane hudu kuma daga Allah ne kai tsaye ko da yake shi ma ceto ana iya cewa tunda sai Allah ya bada sunanka zaka shiga ciki to na daya masifin duniya manzo Allah ya ce babu wata wato abin nan da zaka taka a kaya babu wata kaya da musulmi zai taka face sai Allah ya kalli wani zunubi ya kankare masa babu wata musifa da za ta samu musulmi ko da kaya itaka sai Allah ya kankare masa zunubinsa saboda haka kaga da wahala da ciwo duk kankara zunubi suke wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama yana ciwo irin na ciwon ciki saboda haka sai sahabbai suka ga kamar nasa yafi namu sai suka tambaye shi sai ce ai mu annabawa ne so mun fi ku juriya kuma dan haka ladan mu ninkin ba ninkin naku ne ashaddu nasu balan al anbiya annabawa su aka fi tsananin jaraba saboda su ne suka fi kowa juriya da sanin Allah da haka sai darajar su tafi ta kowa shine Allah ta'ala ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi was samarati wa bashiris sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وسنا abu na biyu bayan masifu da Allah yake dora ma kai hakuri matarka ta mutu ɗanka ya mutu kai asarar dukiya kai hatsari ka tuntube ka ji rauni duk waɗannan idan ka karɓe su idza ahabba Allahu qauman ibtalahu idan Allah yana son ka sai ya ta gwada ka faman radiya falahu ridha wa man sakata falahu suqt wanda iyadda wannan abin daga Allah ne ya karba to sai Allah iyadda da shi wanda kuwa yake jin zafi akan an jarabce shi to sai fushin Allah ya hau kansa sannan na biyu sai ka mutu tukuna an shiga kabari akwai wanda za a tambaya man rabbuka wa man nabiyuka wa majinuka mumini ne musulmi ne to amma sai bakinsa ya rawa to sai a dan caccashe shi haka a dan daddoke shi haka a ɗan mammare shi haka yake marin mala'iku ba ƙarami ba ne to amma a nan kabari za a cuɗi mutum wata rana annabi ya wuce kabari sai ce inna huma yu'azzabani ana dukansu a kabari wa ma yu'azzabani fi kabirin amma su ba wani babban abu suka yi ba a ganin su amma ahaduhuma wa kana yamshi bin namimati ɗayan annamimi ne bai haɗa husuma ne tsakanin mutane shine ake gwabzarsa a kabari kaga ana gwabzarsa ne domin a cire annamimancin ana cuɗarsa ne ana gwabzarsa ne ana nausarsa ne don a kankare zunubin wannan wal akhar la yastanzihu ko la yastatiru min al bawli baya tsarkaka daga fitsari ko kuma baya suturcewa in zai fitsari idan baya tsarkaka ne kaga yana barin fitsari yana bata masa jiki kuma baya tsarkaka daga gare shi in la yastatiru ne in zai fitsari baya zuwa inda zai ɓoye ana ganin al'aurarsa a waje irin masu wanka a gindin teku da gindin tafki ka hango mutum zindir haihuwa uwarsa tumbar yadda uwarsa ta haife shi a gindin kogi yana wanka ka gara wannan rashin tarbiyya ce to saboda haka su ne waɗanda za a jibga a cikin kabari masu barin al'aurarsu ana gani ko kuma masu fitsari yana dawowa jikinsu yana ɓata musu jiki ba sa wankewa to sannan na uku kuma sai an tsallaka gada akwai wata ƙanɗaratu ita kuma a nan akwai ɗan wani wannan yana ɗan jin haushin wannan wannan yana ɗan kallon wannan ba daidai ba kallon reni jin haushi to sai a tsaya a nan a ce to a wanke a wanke juna tun akwai wanda kake ga ya mare ka sai a ce to mare shi wanda kake ga ya zage ka a ce to zage shi duk dai a gyara komai ya zama dai an shiga aljanna ba wani wanda yake kallon wani da wani abu komai ya wuce wa naza'ana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilina an dinga kallon juna kenan ba wani damuwa to shi kuma na hudu sai ma an shiga wuta kafin a shiga wuta akwai wanda Allah zai ce wannan shafa'atu rabbil alamin ne a wuce da su aljanna kawai ka a tambayi komai kawai su wuce aljanna akwai kuma waɗanda su shafa'atu rabbil alamin sai sun shiga wuta an dake su an gumurmurza su a cikin wuta har sun yi baki irin kamar gawayi sai Allah ya ce a fito da su akwai wani ma'ul hayati sai a je a zuba su a ciki sai ka ga mutum kashi da nama yana fitowa da diyako ne ya zama gawayi sai ka ga mutum ya dawo fes kuma yadda yake ba tabo ba ciwo ba rauni sai kuma a wuce da shi aljanna to duk mutumin da shafa'atu rabbil alamin shine karshen mataki Allah da kansa ya ce a shiga wuta a ɗauko wanda bai taɓa aikin alheri ba amma ba mushriki bane ba kafiri bane to wannan shine Allah ya samu dace na'am bismillahir rahmanir rahim wal adiyati dhabha فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير
wannan sura ita ce sura ta ɗari cif daga sama wanda ya nuna saura sura goma sha hudu kenan suratul adiyat sura mai magana akan sukuwar doki al'adiyat doki yana gudu yana sukuwa yana taka dutse yana fashewa to wannan sukuwar da dawakai suke yi da gudun da suke shine Allah ya rantse da shi ayoyinta goma sha ɗaya abinda take karantarwa tana cikin surori guda goma sha biyar wanda Allah ya buɗe su da wawul kasmi kuma bayan Allah ya yi rantsuwa ya kuma faɗi halin mutum da kuma butulci irin na ɗan adam da kuma yadda ɗan adam yake da mugun son kuɗi sannan Allah ya tuna masa zafa a tashe shi bayan ya mutu kuma za a tona asirin abin da ke kirjinsa sannan Allah na da cikakken sanin abin da kowa ya yi ko alheri ko shari Allah subhanahu wa ta'ala ce wal adiyati dabhan Allah ta'ala yana rantsuwa da dawakai waɗanda suke sukuwa nishi yana fita ta cikin hancinsu wanda ya taɓa hawa doki ko san al'adar doki ko yake kusa da doki zai ga yana wani abu kamar shan majina haka yana wani abu kamar kaki lokacin da ya gudu ya gudu kamar irin yadda muke numfashi to shi ma zaka ji yana fidda wani sauti daga hancinsa wannan sautin shine dabbo daka Allah ya rantse da doki lokacin da yake tsananin gudu yake fitar da sauti daga cikin hancinsa na alamar wuta ta yi gudu ya yi gudu kenan falmuriyati qadhan waɗannan dawakai kuma Allah ya rantse da su a halin da suke gudu akan dutse to in suna gudu akan dutse kaga kofatan su yana da ƙarfi dutsen da suke taka yana da ƙarfi to idan suna taka dutsen sai kaga wuta na tashi da daddare fan fan kamar yadda in ka ɗauki dutse da dutse kake bugawa haka zaka ga yana fidda wuta to haka in suna taka wannan dutsen zaka ga wuta na tashi to shine Allah ya ce fal muriyati asalin muriyati hura wuta ko kunna wuta da masu kunna wuta kadahan kunnawa dama a dama kadahun an ce kadahu ana nufin a kyasta wuta kenan ko to shine falmur ya ci kadahan da masu kyasta wuta kyastawa suna kyasta wuta da kofatansu lokacin da suke taka duwatsu ko suke taka mare-mari suna haɗuwa da kofatansu suna tayar da kyastin wuta to Allah ya rantse da su falmughirati subhan sannan Allah ta'ala rantse da su a halin da su dawakan suke kai farmaki da asuba dama an san in ana yaƙi da asuba ake kai farmaki lokacin bacci ya fara muku nauyi sai kawai ku ji kuwa ku ji kururuwa cewa gari ya barke da yaƙi to shine yace fal mughiratu subhan da masu kai farmaki waɗannan dawakai da asuba fa asarna bihi naqan kuma suka motsar da ƙura bihi da wannan farmaki da suka kai ƙura ta turnike dan ana yaki kora za ta turnike saboda dawakai suna suna ta sukuwa ana ta kai ana ta dauki ba dadi to sai ga kura ta tashi fa wasadana bihi jam'an sanan su kutsa cikin wannan kurar gabaki ɗayan su idan kura ta tashi to ƙara dannawa ake yi cikin wannan kurar wannan Allah yana nuna mana halin yaki lokacin da ake karambatta lokacin da ake dauki ba dadi lokacin da ake ta gumurzu faɗin iblisai turnuku faɗin iblisai yaro bai gani ba balle ya raba to shine turnuku an yi turnuku kenan innal insana wannan shine jawabin rantsuwa innal insana haƙiƙa mutum idan bai samu karantarwa ta kitabu da sunna alamun hajji salafu sale ba to wannan shine halinsa li rabbihi lakanudun mai butulci ne ga Allah mahaliccinsa Allah ya halicce ka ya samar da kai amma in ka tashi butulci shi kake fara yiwa wa innahu haƙiƙa shi ɗan adam ala zalika a bisa butulcin da yake wa Allah la shahidun shi ma shaida ne cewa butuli ne ko wa innahu haƙiƙa shi Allah ta'ala la shahidun shaida ne ala zalika a bisa butulcin da ɗan adam ya masa wa innahu haƙiƙa shi mutum lihubbil khairi dangane ga san kuɗi la shadidun mai tsanani ne a nan yana nufin kuɗi in taraka khaira idan ya ba kuɗi kun ga shine khaira kuɗi a nan kenan saboda haka wa innahu lihubbil khairi la shadidun mutum mai tsananin san kuɗi ne afala ya'lamu shin bai sani ba idza buqsa idza buqsira ma fil qubur min ba'sara yub'athiru ba'saratan idan aka tona abu wa izal quburu bu'sirat idan aka tona abin da ke cikin kirji bai san me zai faru ba kubur mafi abin da ke cikin wato kaburbura wa husila kuma aka tone aka bayyanar da mafi sudur abin da ke cikin kirji aka tantance aqida mai kyau da mara kyau wannan kirjin namu anan attaqawa hahuna anan musulunci yake idza salahat salaha al-jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluhu ala wa- wa hiya al-qalbu inna rabbahum haqiqa mahaliccinsu bihim dangane ga su da halinsu da ɗabi'arsu yawma izin a wannan rana la khabirun mai cikakken sani ne mai zurfin sani ne to yawma izin an ce an takaita khabirun din bi yawma izin tare da cewa Allah ya san komai a haɗa bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulli shay'in adada ai kamar da Allah ya ce maliki yawmiddini ai ba sai rana addini ba kowace rana ma ita Allah ce shi yake mulkin ta amma saboda akwai ana dan arawa mutane mulkin a nan duniya su dan taba wani ya tenuwa ɗaya wani ya tenuwa biyu wani ya mutu a kai wani ya sauka wani a sauke shi wani kuma gashi nan dai kowa akwai dalilin saukarsa dalilin hawarsa to amma kaga mulkin lahira ba ma ka da shi an tuba kowa kowa an tube shi duk wani appointment an rushe shi saboda haka ba kowa mai mulki shi yasa Allah zai ce limanul mulkul yau wa yake da wata kujera ta mulki a yau ba mai bada amsa sai Allah ya ce lillahi alwahidul qahhar sai Allah ya amsa da kansa to wannan shine abinda wannan sura ta kunsa sai ta aliki a wasu gurare guda shida na farko a adiyat da muka fassara da raq da dawakai wannan shine abin da yafi rinjaye to amma ko wanda suka fassara su da raƙuma duk da shaqatiya salim a cikin ƙarashe da yayi na tafsirin Sheikh Aminu Shankiti rahimahullah adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an ya ce fassara wannan da raƙuma wai sun tafi aikin haji ya ce bai yi kama da nan ba domin raƙumi ai ba gudu yake ba a lokacin wannan ɗabi'ar raƙumi ma in ya- in ya gudu da yawa wahalar da kai zai yi sannan kuma ɗabi'arsa ba dan ai gudu ake hawa raƙumi ba dan ai sannu sannu in ji bahaushe ya ce kwana nesa sannan aikin haji kuma ai ba za a yi gudu har a dinga fasa dutse wuta na tashi ba zaman za Allah ya sallallahu alaihi wasallam yana cewa al sakinata sakinata ku dinga bi a hankali a hankali dan haka ya rushe wannan fassara fassara ta biyu shine daidai annahu al-khayl fi sabilillah dawakai ne da suke kai farmaki don tsara addinin Allah da kare shi Abdullahi dan Abbas da Al-Hasan da Ata da Mujahid da Abul Aliya da Ikrama da Qatada da Atiya da Rabi' da dukkan malaman lugama sun ce wannan shine daidai amma an rawaito hadisi wanda yake cewa wal adiyatu dabahan dabahat bi manakhiriha tana yin wannan sauti da ke fita daga zozan ko karan hancinta fal muriyatu qadahan qadahat bi hawafirha al hijarata ta taka duwatsu da kafarta sai ta kunna wuta fa aurat naran sai ta kunna wuta fal mughiratu subhan sabahatil qauma bi garatin ta kai wa mutane farmaki da asuba fa asarna bihi naqan asara bi hawafir hat turaba tana kuma tayar da kura da guguwa da wannan kafar tata fa wasadna bihi jam'an sabahatil hayya jami'an sun kai ma wannan wato jama'a ko cikin jama'a da asuba lokacin da shine mutane suke cikin wannan yanayi to sannan a falmu falmuriyati qadhan والعاديات ضبحا فأخبر الله عز وجل كيف فعل بهم يا يا الله يا أيك تاد ودنن ما لم فراو يتي الصبح أصوات أنفاس الخيل شين ضبح مريا تا fita da ke hanci da numfashin su waɗannan dawakai iza a dauna idan suna yin sukuwa mal ibn qutayba yace ad-dabhu sautu huluqiha sauti ne da ke fita daga wuyanta iza adat idan tana yin sukuwa malam zujaji ya ce dabhuha sautu ajwafiha idza adat ma'ana sautin daga wuya yake fita ko daga hanci ko daga ciki amma dai sauti ne sai dai inda yake fitowa din malaman tafsiri suka ce ɗayan gurare ne guda uku falmuriyati qadhan annaha alkhailu turin nara bi hawafiriha dawakai ne suke hura wuta ko suke tayar da wuta da wato abin nan ɗinsu da kofatansu izajarat idan tana tsananin gudu wa haza qaulul jumhur wannan shine abinda mafi yawan malamai suka tafi malam zajjaji yace idza adatil khailu bil layli idan dawakai suna yin gudu da daddare fa asabat bi hawafir hal hijarata ta taka dutse da kafarta in qadahat min hanniranu sai kaga wuta na tashi sani annaha niranul mujahidina idza uqidat idan an kunna wutar masu jihadi fal mugiratu subhan hiya allati tughiru ala al aduwi wacce take kaiwa makiya farmaki inda sabahi shine mafi yawan tafsiri suka tafi fal mugiratu subhan hina yufiduna min jam'in fa asarna bihi naqan yuridu bihi al wadi fa wasatna bihi jam'an tawassatna jam'an min al aduwi su kai su fada tsakiyar makiya fa agarat alaihim su kai musu farmaki innal insana li rabbih lakanudun wal insanu hahunal kafir ko dai kafiri ake nufi inji malam dhahak an ce ta sauka ne akan alwalid bin al-mughira malam muqatil yace ta sauka akan qurtubi bin abdullah bin amr bin nawfal al-qurashi to menene kanudu kanudu suka ce allazi ya'kulu wahdahu duk mai cin abinci shi kadai wa yamna'u rifdahu yake hana wato dan abin abin nan abincinsa da yake na mutane wa yadribu abdahu kuma yake dukan bawansa wannan shi ake kira kanudu wato wanda ba shi da kyauta ga rowa ga bakin hali ka san rowa kadai ta isa hakika to kuma ga ka da bakin hali ga duka na biyu annahul kafuru cikakken arne jimalan abdullahi bin abbas da mujahid da qatada da zahak ko kuma lawamun li rabbihi ya'uddu al-musibat wa yansa ni'am wanda ake kira kanudu shine wanda in ba kasuwa in ba ciniki wallahi yau ba ciniki wallahi yau ba daɗi yaro na ba lafiya matata ga ciki wannan babu kuɗin haya kaza idan Allah ya danno mata dukiya kuma sai ya shigo ba zai ce alhamdulillahi yanzu an samu ragon suna kasuwa tana tafiya yaro ya warke gari ya yi daɗi hankali ya kwanta ba zai faɗi wannan ba amma da gari da abun da ci wallahi ka abuwa sun rikice ai ta rubutuwa malam ai mana addu'a gari ya rikice in kuma kai addu'a garin ya bude sai ya shiru ba zai ce to malam addu'an nan da aka yi lokacin da gari ya rikice to yanzu gari ya bude shi tsoron da yake ji ka ce to tunda ya bude dan kawo wani abu mana a saka asusun marayu kawo wani abu a sa asusun marayu tunda abin ya bude yanzu ko to shi ne sai ya shiru to an ce wannan ma siffa ce ta kanudu an masa abin kirki an masa bai ji daɗi ba ya cika gari da surutu gari kuma ya yi daɗi domin sun ci al'ardu ana cewa alkanudu ƙasa busasshiya ita ce kanudu al'ardul kanudu allati la tumbitu shay'an busasshiyar ƙasa fako inda abu baya fitowa wa innahu ala zalika la shahid mun ce haɗin nan ko dai ta koma kan Allah innahu haƙiƙa Allah ta'ala la shahidun ala zalika ko kuma tana komawa kan shi wannan wanda ya kibin Allah din wa inna Allah ala kufrihi la shahidun ko anna tarji'u ila al-insani taqdiruhu innal insana shahidun ala nafsihi annahu kanudu shi ma mutum ya yadda ba shi da kirki wa innahu shi mutum li hubbil khair dangane ga san kuɗi la shadidun mai tsananin san kuɗi ne wani yana cewa a hadisi ya zo likulli ummatin fitina wa fitinatu ummati almal kowace al'umma tana da fitinarta annabi ya ce ni fitina al'umma ta kuɗi in dai kuɗi zai ratsa to za a sami ɗan rashin fahimta saboda Allah raba mu da sharrin kuɗi kuma da su ake komai ana son kuɗi ana gudun sharrin kuɗi kaga komai sai da kuɗi ko abubuwan addinin za ka yi mafi yawa sai da kuɗi sallah akwai sa sutura akwai ci a koshi saboda a samu imani na tafi arkanin salati shi yasa aka ce an kawo abinci za a tada sallah a tsaya a ci abincin domin a samu nutsuwa haji magana kuɗi ce zakka dama kuɗin ne kawai to azumi ma akwai sahur akwai buɗe baki saboda ka kaga ashe kenan akwai buƙatar ni'mal malu salih lirrajul salih madalla da kuɗi na halal kuma su faɗa hannun mutumin kirki ka ga yadda ake kashe kuɗi malam kamar kuɗin abubakar radiyallahu an ga yadda ake ragargaza kuɗi saboda Allah saboda haka shine wannan cewa wa innahu li hubbil khairi yani al mal la shadidun wa innahu min ajli hubbil mali la bakhilun game da san kuɗi shi mai tsananin rowa ne jimalan hasan malam ibnu kutaiba da zajja suka ce da abu ubaida yuqalu lil bakhili shadidun idan mutum ya fiye rowa sai a ce wannan shadidun ne malam tarafatu yana cewa aral mauta ya'tamul kirama wa yastafi aqilata malil bakhilil mutashaddid aral mauta yace ina ganin mutuwa ya'tamul kirama yana dauke mutanen kirki wa yastafi aqilata malil yana zaban da daddan dukiya mai albarka a malil bakhili dukiyar wato mai rowa al mutashaddidi wanda yake mai tsananin rowa din wa innahu lil khairi la shadidul hubbi shi mai san mai san tsananin wato tsananin soyayya ne ga kuɗi yana mai tsananin son kuɗi akwai wanda ya waka tsakanin dan adam da kuɗi eh dai da kuɗi to abubuwa za su abin nan wani ne ya je zance sai aka ce wai ba a san shi ba ya je ya turo waliyansa to shine ya zo ya samu bandir na yan naira dubu sai ba mutum ya ce kai musu ka ce ga waliyai na nan da aka kai aka yi farar eh lalle yana da waliyai kawai ya turo gobe a daura aure to kaga in kana da kuɗi wani ma tambayan kai daga ina kake dan waye kai jikan waye kai duk wannan abun in kaga ana wannan tambayoyin da yawa baka saki masu gidan rana ba Allah ya sauke abala ya alamul insanul mazkur idza bu'thira ma fil ukhira wa ukhrija idan aka motsa aka fitar da abin da ke cikin kabari wa husila ma fi sudur ay muyiza wa tukhrija wa tahsilu tamyizu ma yahsul ibn abbas yace ubriza ma fiha duk abin da ke kabari sai an fito da shi mal ibn qutayba yace muyiza ma fiha min alkhair wa sharri mal abu sulaiman ad-dimashqi yace law alima al-insanu al-kafiru da kafir ya san malahu fi zalika al-yawmi la zahida fil kufri da ya guji kafirci wa badara ila al-islami da yayi gaggawa musulunta inna rabbahum bihim yawma idhil la khabir qala ghayruhu inna ma quri'at inna inna rabbahum bihim yawma idhil la khabir to alaysa Allahu khabiran bihim fi kulli halin falima khussa dhalika al-yawm فالجواب أن معنى أنه يجازيهم على أفعالهم يومئذ saboda sakamako za a yi musu shi yasa aka kebance wannan rana wannan shine a gurguje abinda wannan surori guda biyu suka kunsa abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka kure Allah ya yafe mana inda waɗannan ayo suka yi kira a yi Allah ya ba mu ikon yi inda suka yi kira a hannu Allah ya ba mu ikon hannuwa abinda aka yi na tsoratarwa Allah ya sa mu tsorata abinda aka yi na kudantarwa Allah ya sa muna da rabo abinda aka faɗa na hatsari Allah ya tsare mu wanda aka faɗa na alheri Allah ya datar da mu shi ga tambayoyi malam ina azumi sai na jikkata sai na karya azumin tsoron kar na halaka amma ba tare da wata cuta ba menene matsayina an jikkita kuma ba tare da cuta ba ban gane ba kamar yunwa ta ci karfin mutum ko kishirwa mai tsanani to ai wannan dama ai dole a karya azumin tunda ba manufa azumin shine mutane su mutu ba manufa azumi shine abautawa Allah da shi da haka idan mutum ya dau azumi sai yake ga azumin yana barazanar halakar da shi ko na kastashi shari'a ta yadda ya ci abinci ko ya sha yara ma domin cin da shan ya zama ba da ganganci ba kenan saboda haka ciwo zaka iya daukan azumi sai ciwo iso akwai kuma wanda kana da ciwon ma baka dau azumin ba su da duk malamai sun faɗi waɗannan halayen guda uku da mutum zai iya samun kansa ba ka ɗau azumi ba saboda kana jin ciwo zai zo sai ciwon bai zo ba to shi kenan ko kuma ka ɗau azumi sai ga ciwo ya zo wanda ba za ka iya kai azumin da shi ba sai ka karya kamar yadda aka ga wani mutum ana ta masa fifita a lokacin tafiya ya ɗauko azumi ya jikita har ya faɗi sai annabi ce laisa min albir as-siyamu fi safar malam menene matsayin jin kaɗe kaɗe da wake wake kaɗe kaɗe da wake wake kuma da raye raye ko dan an ji kaɗe kaɗe an ji wake wake kuma sai ai raye raye kai daga jin wannan ai ka san ba abun arziki bane tunda an ce kaɗe kaɗe raye raye wake wake to kai musulmi ai baka zo wake wake da kaɗe kaɗe da raye raye ba shi kaɗe kaɗe da raye raye da wake wake suna da kaidi a musulunci suna da iyaka an yadda mata a lokacin kai amarya su kiɗa su yi waka in za su kai amarya hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da akwai wasu masu zafin kai suna ga kiɗan kai amaryar ma bai halatta ba to a zamanin annabi ma an yi wannan sai kawai aka wuce da amarya shuru sum sum sum sai annabi ya ce me yake faruwa aka ce amarya ce ce ai farko bainar zina kenan bambancin zina da aure ita zina a ɓoye ake shi kuma aure a bayyana ake a dinga jin mata suna buɗa a ce me ake a can gina a ce ai amarya aka kawo ko amarya za a kai ta a aure aka yi to Allah ya sa albarka sura ka wannan kayaniyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba nana Aisha ku je mata su yi waka su kiɗa saboda amarya za a kai yau to shi yasa wannan yana cikin abin da aka halasta wa mata amma iya mata ba irin wanda ake yi a waje samari su taru suna kallon mata suna tikar rawa ba wannan dama korarsu muke mu yan hisba sai mu ce maza a kama mutum amma idan mata za su shiga gida su kadai mata su kulle su ɗauko shantu su ɗauko ƙwarya su ɗauko abinsu na mata su yi al'adunsu wannan shari'a bata hana ba saboda haka hadisi yana nan a cikin sahihul bukhari da muslim wanda ya tabbatar da wannan na biyu ranar sallah ranar sallah shi ma an bude wannan kofar sallah biyu mata a cikin gida shi kada kadan su da waki kai dama ina kake da lokacin kada kada da waki waki mai gida dama din ka ji ana magana na yara ne da mata saboda haka su ma ranar sallah wata mata tana buga talle a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Abubakar ya shigo ta ci gaba da abinta sai dina umar yana shigowa tana hannunsa sai ta fada kan abin ta zauna har ya fashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya biki daina ba sai da wannan ya shigo ta ce ai wannan ba dama ne shadidu wannan mai tsanani ne yanzu ya fasa mana abu har sai na abubakar yake cewa kai shedanci kuke a gidan annabi annabi ya ce a basu shedanci ake annabi ya bari ba sai ka shigo ka shigo ka hana ai kafin a zuci na annabi ya hana yace a basu yau sallah ce domin yahudu su san addinin mu bai da matsawa bai da tsauri da takurawa yasa aka basu yau ranar kai amarya da ranar sallah to duk wani kida da kaga ana yi ba wannan ranakun biyu ba dama ka san daga ina ya fito wato wasu wajen hana munkarin da ake a wajen abin sai su hana abin gaba daya wasu su halatta baki daya wasu su kore ce kawai duk kiɗa da waka duk a kore shi ko shak albani da ya littafi a kai ai ya faɗi wanda ya halatta ko bayan ya yi bayanin ya yi zafin ya zubo ayoyin ya zubo hadisai ya yi maganganu ya kama ganin malamai ƙarshe sai ce to akwai na kai amarya akwai na na sallah shi ma ibnu hazamin da ya buɗe baki ya halatta kiɗan ya ce aje ai ta kiɗa ai ta rawa ai ta waye shi ma ya ɗan ƙaidin wasu abubuwa shi ma tsardawi da ya wannan maganganun dama littafan uku ne wannan ya buɗe ƙofa baki ɗaya ibn hazami shi kuma albani ya zo ya tsuke ƙofa sai ya bar kamar ƙofa allura haka shi kuma ƙardawi da ya zo sai ƙoƙarin jam'i tsakanin wannan cewa in dai yar waka haka gairin mosira ba wacce za ta yi yawa ba kuma yawan ba a san yawan ta minti biyu ko ta minti uku ko ta hudu ba haka ake ta kai komo a kai malam an raba mana gado ni da yayana sama da shekaru ashirin rabona shine dubu ɗari amma ba a bani ba to yanzu an bani dubu ɗari za a bani ko koya za a yi tab dubu ɗari a shekara ashirin baya a kai ma aka baka dubu ɗari za an cuce ka kai ma baka ka me dubu ɗari za ta yi ma abin da za a yi shine tun da dai an gano shekara ashirin ne a nemi masana tattalin arziki a wannan shekara 20 shekara nawa kenan 95 ko 95 in an baka dubu ɗari me zaka siya da shi abinda za a siya a wannan lokacin dan akalla wannan dubu ɗarin taka za ta yi miliyan goma za ta yi miliyan goma ka gani yawwa saboda haka ka ga ba maganar ba maganar shi ma ba dubu ɗarin ya rike wani abin ya siya idan ka sai fili a wannan lokacin akwai wanda yake gaya min ya sai fili a abuja miliyan ɗaya a wannan shekarar abinda aka taya masa shi yanzu miliyan dubu ya ƙi siyarwa miliyan dubu to kaga yanzu 95 kuma mutum ya zo ya baka dubu ɗari a 2000 15 ba a shi ma ya san sai dai ya faɗi me ya siya da shi wannan abin da ya siya da shi shi za a kama da wannan ai kuɗi ne da yawa fa dubu ɗari a 95 mota ma nawa ce lokacin mota nawa ce to saboda haka akwai buƙatar a zauna a yi lissafi a fito da kadarori a san kadarorin da za a baka na kuɗinka to Allah ya sa mu dace a gababan marayu can yana jinsa saboda haka in lokacin aski yayi a kirawo shi zai je da kayan aiki askinsa gida ya musu aski to kaga alhamdulillah muna da maraya dubu ɗaya da ɗari shida ko ko yana nufin iya na cikin gidan can wancan guda ishirin da biyu ne a can gida yawwa to wannan ya ce ga dubu biyar daga haske mai bodi ya ce a sa asusun marayu Allah biya masa bukatunsa dubu ɗaya daga wani ɗan uwa a sa asusun marayu a yi masa addu'a ɗari biyar shi ma dubu ɗaya daga wata ‘yar uwa ita ma a sa asusun marayu Allah ya yi mata ciwon kafa da take fama da shi kuma Allah ya biya wa mijinta bukatunsa na alheri ɗari biyar daga wani ɗan uwa Allah ya ji kan babansa ɗari biyu daga wani ɗan uwa Allah ya sa ya samu aikin da yake nema ɗari takwas ɗari biyar duk ga sunan dai a masu bukatu daban-daban Allahumma ina nas'aluka al-huda والتقى والأفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك